sa kwalli ana azumi me ya hukuncin sa kwalli ana azumi عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه an وسلم kawo daga abu قال huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من زرعه القيء wanda amayin rinjaye shi Alaihi yana salam, azumi karawo.
ba a ce sai ya rama ba
ومن استدعى wanda عمدا ya ne ya jawo amai ko da gangan فليقضي to ya rama رواه الخمسة wani hadisin din والنسائي da ya surwaito shi amma banda nasa'i الحديث أخرجه أيضا ابن wannan حبان hadisin ibnu habbana ma ya ruwaito shi ودار قدني haka nan dara kulli والحاكم haka nan hakim وله ألفاظ ya yana da lafuzza قال النسائي nasa'i yace وقفوا أعداهم على أبي هريرة adawu ya tsaye da wannan hadisin da abu huraira yace magana ce ta abu huraira وقال الترمذي tirmidhi yace لا نعرفه إلا من حديث هشام ba mu sauna hadisin ba sai ko daga ruwayar shamu عن محمد عن daga أبي wabar هريرة daga abu huraira تفرد به عيسى بن يونس isa mun yi shi kadai ruwaito hadisin وقال البخاري buhari yace لا أراه محفوظا ba na zaton hadisin nan haka yanzu وقرب من غير وجه an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba ولا يصح amma إسناده dai isnadin ba tabbatacce ba ne ba ingantacce ba ne وقال أبو داود a abu dawud ya ce وبعض da البخاري sashen makiyaya لا نراه hadisi ba محفوظا ma ganin wannan hadisin a ya zo a daidai akwai yadda aka ruwaito shi ba haka ba ita ce daidai قال الحافظ abin wa ibn hajar ya ce وأنكره أحمد imam ahmad ya yi inkarin wannan hadisin وقال في رواية ya faɗa a ba من ذا shehu شيء ba wani tabbataccen hadisi a nan يعني أنه غير غير محفوظ yana nufin ba mahbuzi ba ne كما قال الخطابي yadda hatabi ya faɗa وصحاب الحاكم amma على hakim ya شرطهما ce ai hadisi ne ingantacce bisa sharaɗin buhari da muslim
وفي الباب عن ابن عمر موقوفا sai a tuna ala ta sahuli kenan مم.
wa aunihin musti ya sumar hakima ala ta sahuli مم.
akwai hadisin da ya zo a wannan babin babu mai azumi amai ya zo masa Na'am.
ablamu umara موقوفا عند مالك wanda amma iyakarsa ablamu umara a haka imam malik ya rawaito abu wadda والشافعي haka ne imam shafi'i ma, Da lafazi.
da lafazin من استقاء وهو wanda صائم ya ja azumi ya dawo amai wanda ya dawo amai alhali yana azumi عليه القراء wajibi ne ya rama ومن زرعه wanda لقيء aman korin da ya shi وليس عليه القراء wannan ba ramuwar a kansa قوله من زرعه da ya ce manzara ahu قال في التلخيص ya faɗa wato ibn hajar al-asqalani ya faɗa a littafin da tilkhisul habir هو بفتح الزال da faɗa الموجبة zanne mai dugo أي غلبه ayyarin da ya shi قوله من da ya ce استدعى manzara عمدا amnan أي استدعى القيء ai wanda ya jawo aman shi ya sa nan istafala ya zo ne liddalabi Na'am.
jalli نعم وطلب خروجه ya nemi تعبدا fitowar aman da gangan والحديث wannan يدل hadisin yana nuna على mana أنه لا يطيل الصوم من غلبه قيء cewa azumi wanda amayarin da ya shi baya ɓaci ولا يجب عليه ba القراء a cewa ya rama ويبطل الصوم من تأمل إخراجه amma azumin wanda da gangan ya fitar da amai to wannan azuminsa ya ɓaci ولم يغلبه wanda ba rijayar saye ba ويجب عليه ya zama القراء wajibi sai ya rama وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر a sayyidina ali da babu mara da sun nufi zuwa wannan وزيد بن da zulma أرقمة alƙama Zaid bin da Ali.
zulma ali da والشافعي imami shafi da والناصر nasiru والإمام da imami يحيى haya wannan guda bai duka da zaidiyawa وكذلك أنهم في البحر ya mahadi ya ruwaito wannan daga gare su a littafin sabaru وأكبر المنذر إجماعا a irin munzir ya gato ijma'in malamai على أن تأمل الحي bisa cewa da gangan mutum ya dawo amai hayye aman to haka din na bata azumi
وقال ابن yau da مسعود wasu irin yace وإكرمة da shi da وربيعة ikirmatu وربيعة da rabi'atu ra'ayi والهادي da hali daga cikin zaidiyawa والقاسم da kasim shi ma dai a cikin zaidiyawa أنه لا يفسد الصوم cewa jan azumi jan amai da gangan baya bata azumi
سواء كان غالبا da wato shi amai gaba daya ba a bata azumi daidai yarin da ya yi mutum ne da karfin tsiya ya zo أو مستخرجا ko ko mutum ne mustahar da ya fitar shi ما لم يرجع منه شيء matukar dai wani abu daga gare shi bai koma ba Biskiti yare.
Tsara ran shi mai amai
واستدلوا بحديث أبي سعيد sun kafa المتقدم hujja da hadisin hadisa irin da ya gabata الباب الذي قبل Tsara هذا za a babu da هذا yake kafin wannan بلفظ da lafazin ثلاث لا يقدرنا abu uku ba sa sa a ce azumin mai azumi ya kare القيء amai والهجامة da kaho da والإئتلاء mafarki wa ujiba ya an ba da amsa bi anna fihi al-maqal bi annahu cewa hadisin nan fihi maqalul mutaqaddim bi annahu cewa hadisin nan fihi maqalul mutaqaddim akwai maganar da ta gabata a baya a game da shi na'am fala la yantahiru yadhuru ma hu lil lil-istidlal istidlal shi yasa tunda ko da akwai magana akan hadisin ai hadisin bai isa ya tsaya a kafa hujja da shi ba na'am walau salima salahi walau sullima salahiyatuhu da a ce an yadda ma da dacewarsa Mhm.
da zalika Zalika.
da kafa hujja da shi wa mahmulun to za a ɗauka zai Kama zama ƙala da Baihaqi.
irin yadda bayaki yake fada alaman zara'ul qaib bisa wanda abin ya rinjaye shi wa hadha la budda don minhu ba makawa a wannan tarin tawili لأن ظاهر حديث أبي سعيد domin za a zahirin hadisul abi sa'id al-hudri أن القيء شو لا أمي؟
يقلق baya kare azumi a kowane hali ko da dawo shi a kai وظاهر حديث أبي هريرة amma zahirin hadisul abu hurairah da aka kawo a wannan babin أنه يكثر cewa yana karya yukiru nau'in min hasu nau'i na musamman daga gare shi yana karya azumi shine aman da dawo shi a kai
ثبن الآم الخاسي shi yasa sai a gina amun masa hasu a ce inda baya fatawar inda yake ya zo galabata ويؤيد حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد abinda hadisin da imam ahmad ya fitar ya ƙara ƙarfafa hadisin nan na abi huraira وأبو داود da abu dawuda da zirin zirin والنسائي zai وابن da جارود وابن ibn حبان Ibn Hibban, ودار da قطني Daraqutni, والبيهقي da bai والطبراني da tabarani da ibn manda والحاكم da hakim ومن حديث أبي الدرداء sun daga hadisin abu dardai أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzala وقع sallallahu alaihi wasallam ya yi amai فأبصر shi kenan ya ya sha azuminsa da aman ya zo masa قال ya ce قال معدان بن أبي العتاء الراوي له wanda ya rawaito hadisin ya عن ce أبي ya الدرداء karo daga abin dardai ولقيت ya سوار zarta saurama a دمشق masallacin dimishka فقلت له yace da shi إن أبا الدرداء hakika abu أخبرني dardai ya bani labari وذكره ya ambaci wannan hadisi فقال صدق sai abba sai saurama ya ce ya gaskata أنا سببت عليه ni وأبو ina ma ni ne na na zuba manzo sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala قال ابن مندى ibn munzir yace نعم talibul munzir ibn munzir yace نعم إسناده isnadul Muttasilun.
hadith sahihi ne muttasili نعم
wata kawo shehani shaykhani.
buhari da muslim sun bar shi اختلاف في إسناده saboda akwai sabani a game da isnadin sa akwai wani nau'i na irtilabi amma irtilabin ba zai hukunta a ce ya zama wurin rauna ba نعم قال الترمذي tirmidhi yace جوده سيد المعلم musar mu'allim ya fito da hadisin nan ta siga kyakkyawa وهو أسوأ شيء في هذا الباب shi wannan hadisi ya kowane hadisi inganci a wannan babu وكذلك قال أحمد haka ma imam ahmad ya- ya faɗa قال البيهقي bayaki ya ce هذا حديث مختلف في إسناده wannan hadisi ne da yake an samu sabani a game da isnadinsa فإن صح in dai zaro ya inganta هو معمول على الكي عامدا to za a ɗauka musu cewa aman da aka yi da gangan shi ne ke bata azumi ba aman da ya zo galabatan ba نعم وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما تطوعا kai ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi ne na nafila وقال في موضع آخر ya faɗa kuma a wani waje إسناده مضطرب isnadin hadisin nan akwai irtirabi a ciki ولا تقوم به حجته hujja ba ta tsayawa da irin wannan hadisin irin wannan hadisin bai isa a ce za a tsaye da hujja da shi ba to wa abdurrahman Abdurrahman bin bin Nu'man nu'man bin an karɓo daga abdurrahman bin Hauzata.
nu'man bin abadi bin hauzata عن أبيه ya karɓo daga mahaifinsa عن جده ya karɓo daga kakansa عن النبي صلى ya الله karɓo عليه daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama أنه أمر بالإسم المروه cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da kwallon ismulu نعم wa- wanda yake abun shanyawa نعم عند النوم ya yi wato cewa a iya sawa yayin bacci نعم ko wanda yake sa ido ya huta mai kawo hutawan ido نعم cewa a iya sha sawa in za a kwanta bacci وقال zala sallallahu alaihi wasallam yace يتقي الصائم mai azumi ya kiyaye sa kwalli da rana رواه abu أبو da داود ne ya rawaito wannan Wani hadisin tarihi, haka tarihi.
wari ma ya rawaito shi amma ba a jami'u sai ba a tarihi وفي إسناده مقال قريب akwai magana ya kaɗan a game da isnadi قال ابن معين ibnu ma'in عبد yace الرحمن هذا ضعيف Abdurrahman da aka faɗa Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad ibn Hawzata yana da rauni.
وقال أبو حاتم الرازي Abu Hatim Gazi ko yace هو صدوق a a ne gaskiya ne a ya iya kafa hujja da hadisin sa.
الحديث قال ابن معين أيضا a hadisin nan ibnu ma'inin ya ce kuma ومنكر hadisi ne munkari وقال الذهبي zahabi ya ce إنه روي an ruwaito shi An daga sa'id sayyid bin bin Ishaqa.
ishaqa فقلب ya اسمه juya أولا sunan fakalaba ya juya sunan da farko فقال عن يجي- إسحاق بن سعيد بن daga sayyid كعب bin sa'id bin ka'ab ثم غلط في الحديث sannan gari da ya sake kuskure a hadisin فقال ya ce an عن abi أبي an عن جده jaddihi ثم النعمان بن معبد جاء sannan معروف.
rumanun mabada din nan ba wanda aka sani ba ne
وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة hakika ibnu shubur mata ya kafa hujja da wannan hadisin وابن أبي da ليلى ibnu abi laila فقال suka ce إن الكل يفسد الصوم yin kwalli yana bata azumi wanda ya sa kwalli azuminsa ya ɓaci ولا وخالفهم الإجرة iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sun saba da su da والفقهاء masana fiqhu وغيرهم.
da waninsu فقالوا suka ce إن الكل لا يفسد ai kwalli الصوم baya bata azumi وأجابوا عن الحديث suka ba da amsa daga wannan hadisin لأنه ضعيف cewa hadisi ne rarrauna لا ينتهي للاحتجاج به bai sa a ce an kafa hujja da shi ba واستدل واستدل Mhm.
لأن شبرمة بن أبي ليلى Ah, بما ah, أخرج واستدل mhm. ibn shubru mata wa ibn abi laila ibn shubru mata da ibn laila abi laila sun kafa hujja نعم بما أخرجه البخاري hadisin da تعليقا Buhari ya ruwaito shi ta aliki Oh, nan da aka sorry.
ce mu shuru mata da ibnu abin lalla sun kafa hujja da abin da Buhari ya ruwaito ba wai daga littafin Buharin ba ana nufi sun kafa hujja da wannan hadisin نعم domin su sun riga ai shi Buhari نعم kaga ba wai shine zai fidda hadisi su kafa hujja da shi ba amma abin da ake nufi hadisin da suka kafa hujja da shi a wannan babu نعم shi Buhari ya ruwaito shi a Jami'u Sahihi ta'aliqan Na'am.
ta'aliqi وصلوا البيهقي bayaki ya kawo shi mutazili ودار da قطني dara gunni Wa bin da Abi yin rabi Shaybata, ke min hadis bin mata Abbas.
da hadis Allah na Abbas da بلفظ lafazin الفقه مما دخل karya azumi da abin daga abin da ya cika ne da abin da ya shiga ne نعم abin da yake ya shiga makogwaro ko ya shiga ciki shi ke sabauta a ce azumi ya kare والوضوء مما خرج alwala ko tana waje ba ne daga abin da ya fito
قال ya ce وإذا وجد طعامه idan ya samu ɗanɗanansa قد دخل waƙiƙa ya shiga cikinsa ويجاب wayu jabu amma za a ba da amsa لأن في إسناده الفرد بن المختار cewa akwai farrafin rubuta da isnadin hadisin nan مم. وهو ضعيف جدا shi ko yana da rauni kwarai farro dinnan yana da rauni مم. وفي أيضا شعبة Mhm.
مولى بن عباس akwai shubatu ma a isnadin hadisin wanda bararren abdullahi abbasin ne وهو shi ضعيف din ma kuma yana da rauni قال بن ibn عدي adiyin ya ce الأصل في هذا الحديث أنه asali موقوف a wannan hadisin a ce mawqufi
وقال البيهقي bayaki ya ce لا يثبت hadisin nan مرفوعا bai tabbata ba a matsayin marfu'i ورواه سعيد بن منصور موقوفا sai ibn masurin ya rawaito hadisin nan a matsayin mawqufi من طريق الأعمش ta hanyar a mashu An abi daga abin da Sufyan anhu.
bayanin anhu da gare shi ورواه الطبراني tabbata ya rubuta hadisin daga hadisin abin umama قال الحافظ ibnu hajar ya ce وإسناده أضعف من الأول ai isnadin wannan hadisin ma ya fi rauni fiye da isnadin wancan hadisin من حديث ابن عباس مرفوعا haka nan kuma ya fi da shi daga hadisin abdullahi abbasin daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam واحتج الجمهور mafi yawan malamai sun kafa hujja على أن الكل لا يفسد bisa الصوم cewa kwalli baya bata azumi لما أخرجه ابن da ماجه abinda ibnu majah ya fi عن da shi عائشة daga aisha أن النبي صلى Sa'an الله عليه وسلم sallallahu alaihi افتتح في wasallam ya sa رمضان kwalli a watan ramadan وهو صائم ko ya sa kan lifiyar a cikin watan ramadan alhali yana azumi kaga kenan za a ɗauka cewa da rana ya sa a ce bai bai kare azumi
في إسناده amma fa hadisin nan isnadin akwai makiyatu ya ko a isnadin daga zubaidi عن هشام daga عن ishami daga عروة urwatu الزبيدي المذكور zubaidi din da aka ambata Sunan Sa'id ibn sunan Abi Sa'id ibn Sa'id.
Abi Sa'id ذكره ابن عدي ibn ali ya ambace shi وأورد هذا الحديث ya kawo wannan hadisin Yi tarjuma.
a inda yake masa tarjama a littafinsa وكذا قال البيهقي haka ba bai haƙi ya faɗa وسرى به في روايته ya bayyana da haka baro-baro a ruwayarsa وزاد أنه مجهول ya daɗe cewa hadisi ne majhuli وقال النووي nawawi ya في شر ce المهذب a sharhin muhazzam Rawu.
majmu rawu kuma da kuma da ya rawaito wani hadisin da isnadi من rarrauna رواية بقية daga ruwa baki ya tu عن سعد بن أبي سعيد daga sayyid ibn abi sa'id da sayyid abi sa'id al-hudri نعم huwa da'ifun shi din ma dai yana da nauyi qala yace faqad tafaqa al-hufazu hakika masu kiyaye hadisi sun dace da juna ala anna ruwa bisa cewa ruwayar bayyinatu anil majhulina idan ya zama ya rawaito hadisi daga waɗanda ba a sani ba to marfudatun gaba ɗaya za a ajiye ta za a mai da ita ba za a yi aiki da ita ba intaha wannan ya kare abin da aka ciro daga tafsirul hadis qala al-hafiz hadis al-asqalani da yake ولن سعيد بن ابي سعيد بمجهول shi sa'id ibn abi sa'id ba wanda ba a sani bane بل هو ضعيف amma abin da yake akwai yana da rauni واسم ابي عبد الجبار sunan mahaifinsa abdul jabbar على الصحيح bisa zancen da ya fi inganci وفرق ابن عدي بين سعيد بن ابي سعيد الزبيدي a wato a ibnu ali ya bambance tsakanin sa'id ibn abi sa'id zubaidi فقال هو مجهول yace shi wannan sa'id ibn abi sa'id din nan ba a san shi ba وسعيد بن عبد الجبار da kuma sa'id ibn abdul jabbari فقال هو ضعيف yace shi sa'id ibn abdul jabbari yana da rauni shi yasa sa'id ibn abi sa'id al-jabbar da sa'id ibn abdul jabbari وهما واحد alhali bai sani ba ɗaya ne Na'am.
shi na ne ya kawo su akan cewa su biyu ne alhali a haƙiƙa duk mutum ɗaya ne lakabin ne ake sauyawa a wani wajen gado da ake amfani da shi a wani wajen gado da ake amfani da shi ورواه البيهقي bayaki ya rawaito حديث hadisi محمد بن daga عبد hanyar Muhammad bin Abdullahi na Rafi الله عن جده ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga kakansa أن رسول الله zuwa ga صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم كان wasallam ya ce يصوم وصائم kakan yakan sa kwalli alhali yana cikin azumi عن ابن أبي Ibn حاتم Abi عن Hatim ya faɗa أبيه ya karbo daga mahaifinsa هذا حديث wannan منكر hadisi ne munkari فقال fi muhammadin ya faɗa shi muhammad da ya zo a cikin ruwa a cikin marwaitan hadisin nan إنه ai منكر الحديث hadisin sa munkari ne وكذا قال البخاري haka ma buhari ya faɗa وروى ابن هبان في irin ba الأبائي ya ruwaito hadisin nan a kitabun ruwa fa'i من حديث ابن daga hadisa عمر abdullahi bin umara قال في التلخيص ya asqallani ya faɗa a littafin sa tilkhisul habiri وسنده مقارب amma isnadin hadisin nan yana dab da a ce ya kai matsayin a karba وروى ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له a ibn abi asimin ya ruwaito hadisin nan a littafin da yayi akan azumi من حديث ابن عمر daga أيضا hadisa abdullahi bin umara kuma بلفظ da lafazin خرج علينا رسول manzala الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya fito gare mu وعيناه مملوءتان من الاسم alhali idanunsa suna abiman cikawa daga t- a kwallon ismi وذلك في رمضان wannan ku a watan ramadan ne وهو صائم alhali manzon Allah yana bacci ورواه الترمذي من حديث نعم Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin daga hadi- hadisin Anas bin Malik في الإذن a فيه cikin cewa manzon Allah ya izini a لمن ci اشتكت عينه ga wanda idanunsa ba lafiya وقال cewa ya iya sa magani ko da da rana ne wa qala yace isnaduhu Laysa bil isnadun qawi.
hadisin nan ba ga karfa bane ولا يسوء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ba wani abu da yake ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan babu مم. ورواه أبو داود من في أنس
to abu dawuda ya ruwaito wannan hadisin amma mawqufi Na'am.
cewa anas ibn malik shine ya aikata haka قال الحافظ Ah, ibnu hajar al-asqalani ya faɗa لا بأس بإسناده wannan hadisin na anas wanda yake mawqufi ba laifi da isnadinsa مم. قال yace وفي الباب عن بري- عن بريرة akwai hadisin da ya zo a wannan babun daga barira مولاة barira عائشة aisha بالدبراني a wanda tabarari ne ya fidda shi وعن ابن عباس an karɓo hadisi daga Abdullahi من Abbas شعب الإيمان a littafin بالبركة.
shu'abul iman na bayani bangarorin imani daban-daban na bayani نعم. والظاهر zahirin magana ما ذهب إليه الجمهور shine abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai لأن البراءة الأصلية domin bara asliya لا تنتقل لا تنتقل عن لا تنت- ينتقل عنها ba a ciruwa daga gare ta إلا بدليل sai fa akwai dalilin da yake tabbatar da ciruwar
وليس في الباب ما يصلح ba للتعليل.
wani dalili da ya dace a kyale bara'atul asliya a koma ga wani hukunci a wannan babu لا سيما بعد أن شد هذا الحديث Ba- الرجل.
musamman bayan da wannan karfin wannan hadisin ya karfafa نعم min aruga daga damtse نعم وعلى فرض صلاحية حديث البئر idan ma aka ce hadisin da ya zo cewa wanda ah, wato ya dawo amai ah, ab- ah, azuminsa ya kare نعم مما دخل للاحتجاج به saboda abin da ya shiga masa ko ko cewa wanda ya sa kwalli a- a azuminsa ya kare saboda abin da ya shiga dan kafa hujja da shi da kunin iktihalin nabi sallallahu alaihi to a wasallam sannan sai a ce sa kwallin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mukhassisan lil kuli ya keɓance kwallin kenan cewa eh, wato sa amai wannan in aka jawo shi ya karya azumi amma kwalli baya karya azumi
wa kazalika ala haka nan ma aka kaddara cewa hadisin wannan babin ya dace dan a kafa hujja da shi kuna ma'mulan al amr bil ijtinab al kuli mutajabi shi kuma za a ɗauke shi ne bisa cewa kwallin da aka sa wa turare shi ne aka yi hani daga sawa ba kwalli haka ba li anna al murawwaha domin goron wahadin da aka faɗa wal mutayyab shi ne wanda aka sa wa turare la yatanawal ma iba fihi ya zama kenan kwallin da ba a sa wa turare ba shi ba a yi hani ga sa shi ba da mai azumi wa yumkin an yuqala amma ya yi a ce hadithul iktihali hadisin sa kwallin nan sarif sarifun lil amri an haqiqati cewa manzo Allah ya sa kwalli ya juyar da umarnin nan na cewa kada a sa kwalli wato ana azumi yace yattaki hisa'im na'am to cewa wato ya nuna cewa da aka ce mai azumi ya kiyaya ba wai ana nufin lalle ba ana nufin an so ya kiyaya din na'am a anil wujuba wato ya mai da ya juyar da umarnin daga hakika wanda ita ce wajen shi wa yakun al iktihalu ya makruha zama kenan sa kwallin ana azumi karahiya ne walakinahu yubtidu sai dai haka din abu ne wanda yake ya yi an nisa yaf'ala sallallahu alaihi a ce wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake karahiya illa yi aka li bayanin tashri'i ai ya iya yi
qawluhu bil da ismi yake bil ismini kasal hamzati ana fadar ismini din da kasar alhamza wa hajarul lil kuli wani kwalli ne am wani da dutse ne da ake amfani da shi a matsayin kwalli
kama fil qamus kamar yadda mai kamus fairuz abadi ya faɗi wannan su ne malakawa suka fi akan cewa sa kwallon karahiya ne kuma sun ce inda rana mutum ya sa kuma ya zamo ya ji ɗanɗanansa a makogwaro to an ce ya ma rama wannan azumi sai ma ya rama azumi amma bari mu shi abin su gane wa ta'ala ta'ala ne yake cewa a duk dalilan da masu bidiyo suke faɗa na game da cewa ba a sa fari da rana ba duk a ciki ba wani wanda ya kai ne ba wani dalili wanda yake ya kai wasu ba wata hujja a fili da ta zo da cewa falasa din ba Na'am.
yadda za a ga ya faɗa a littafin aljami'u maftaraka min al-ulum ko ya faɗa a cikin littafin aljami'u maftaraka min al-ulum na'am alhamdulillah